إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurin markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 24 ga wata na zulqa'ada hijira shekarar 1444 wanda ya dace da 13 ga watan 6 2023 insha Allah za mu karatunmu na bulogul mara na alhassan hajji asqalani da za mu darasi yau insha Allah na 124 za mu darsi na 124 insha Allah cikin littafin bulugul mara a darasi na 123 mun zo mun hara kitabul qada kitab wanda karkashin shi zai bayanin abin da yake da alaka da hukunci shari'a hukumce-hukumce na shari'a da jagorancin jama'a wanda mun karanta hadisi na harko kan wannan babi na ruwaya tabbatatta daga nan sallallahu alaihi wasallam na cewa kalakin alƙalai guda uku biyu ɗan wuta ɗaya ne ɗan aljanna wanda yake ɗan aljanna wanda ya san gaskiya kuma ya yi hukunci da gaskiya wannan shi ne a cikin uku 'yan aljanna kalakin kaloluwa nau'in alkalai na biyu ko na harkar wanda suka ce 'yan wuta wanda ya san gaskiya amma wajen hukunci ya yi hukunci da san zuciya da yi aiki da gaske da ya karanta shi mana alkali ɗan wuta ne sai wani shi kuma daman bige-bige ne ba sanin gaske bai bare hukuncin da yake dama ta yadda ya ga dama irin dai mahi yawan alƙallan wannan zamani ko da titir ne suna ne ko gado ba san wani abu daga cikin shari'a ba kun za su sa rauni na shari'a su rika hukunci da hukuncin allah tabbas suke cikin haɗari insha Allah yau za mu tashi hadisin abu huraira يتي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين رواه الأحق رواه أحمد والأربعة صاحب بن حزيمة وابن حبان وانا رواية تنا كرن تدمو شيوا مزان الله صلى الله عليه وسلم يأتي من ولي القضاء duk wanda aka ba shi kulawa da wani hukunci da alƙalanci ko shari'a aka ba ka alƙalanci ci wannan mutumin faƙar zubi habigiyar suke an yanka shi ba da wuka ba daga cikin ma'ana mai ma'anar an yanka shi ba da wuka ba kasan dabba dama sai yanka hudare ne to ina ga kuma san azabar yanka to ina ga azaba ta yanka wanda aka ma aka yanka ka da wani ba mai kai ba irin nauka ana dadara ana dadarawa a kashe ka wanda dabba ma an hana a kashe ka da wani abu in ba wuka mai kai wulish ba nan ma'ana kisa ne a cikin shi mummuki ne mana tabbata dai kenan aka ce menene alƙali don ba ƙaramar wahala ba ce nan duniya baka saba ka sha wahala wajen binciken gaskiyar da neman gaskiya kuma ga haɗarin shiga cikin azabar Allah tabbata kamar da yake akwai ainihin kashe mutum an yanka mutum ba da wuka ba kenan tabbas mana yana cikin haɗari kurin mana bane wannan hatta kaje kana ba da cin hanci da kuɗi a azab akwai wahala akwai matsala ko tabbas wa an wata ruwaya daga abu huraira radiyallahu anhu yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innakum satahrisuna ala al-imara wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamah fa ni'matul murdi'atu wa bi'satul fatima rawahu al-bukhari abinda yake ruwaya ta abu huraira yana ba da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce iya ba su labarin halin da mutane za su shiga ya ce innakum satahrisuna ala al-imara kucin wannan za ku rinka kwaɗan a ba ku jagoranci ko shugabanci kuma na mai kai ne shugaba kuɗa za ku rinka kwaɗan shugabanci shi kuma ce wasa ta kunu na damatan yawon kiyama shugabanci ko jagoranci irin wannan zai zamanto maka nadama gobe kiyama za ka yi nadama gobe kiyama ya ce fani'imatul murdi'atu wa bi'istatul fatima madalla da mai reno irin wannan kuma tur Allah wajen irin wannan reno na an kawo maganar madalar magana mai reno an sanin da uwa ke ba da nono zai rayu da shi kun ba abin da yake nema kamar wannan nono nan karin magana ko manhar magana yanda shugabancin duniya ke da daɗi a girmama ka ci bilis babu wahala wata jagoranci za ka ci bilis tubus babu wahala da neman abin da ɗan adam ke so ya samu ana girmama shi ana ɗauka shi ta wannan abin shi ne kenan nan aka bai kinaya mulki na duniya kamar mai renoci kamar da mace take shayar da ɗanta haka duniya take shayar da wanda yake shugaba a cikinta amma cikin da mai renan mana da mai yaye wani yaye na gina nan yaye lokacin mutuwa kabar duniya abinda ka more ka ji daɗi ya kare kuma a can gobe kiyama za a ma hisabin daɗi da ka ji ana nan cewa karin magana ne abin akwai matsala ka wannan daɗi ya ruɗe ka ko ya ja ka daɗi ne mai ƙarshe kuma bayan shi ba kyau wanda wanda ya san lamari na jagoranci ya san da haka a wata ruwaya wadda imam muslim ya roto wanda annabi sallallahu alaihi wasallam abu tarki ya rasulullah ala tasta'minuni ya rasulullah ya manzo Allah ni ma ba ba za dan bani wani dan jagoranci a ban wani aiki kulawa da wani abu abu zare ce a bashi ma dan wani abu zai kula da shi ala tasta'minuni ya rasulullah yace innaka da'if ce ya bazar kai mutum ne mai rauni wata ruwaya lafasa musulun ya ce ya ɗora hannun shi akan kawata ya daɓe daga ya daɓe shi akan kawata shi ya ce ya abazar innaka da'if kana da rauni wannan amana wannan jagoranci amana ce wannan yau mun kiyamata khizyun wa nadama gobe kiyama wannan jagorancin kaskanci ne wanda ka shiga dandama kaskanci ne gobe kiyama kuma da nadama illa man akhadha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi fiha alayha ilayha kai yace wannan jagorancin lalle kana so a baka amma kai ne rauni ma'ana raunin abu zar ka san akwai mutum wanda bai da katsiya da saurin zuciya iya kalma a abin ya kya shi bai iya tsayawa ya jajirce shi jagoranci ya bata jajircewa lakun hal kana kallon mutum zai ɓanna kakka wani yaunin shi ko ka za a faka kyale shi za ka iya tsawata mutu za ka iya hana wa za ka kama da abin da ke kaka shayin komi ya mara shayi mutum mai lalala wanda yake bai iya shi zama kai kana da rauni kenan wajen kulawa da zartar da jagoranci da za a baka a daga sanar shi da rauni shawatar guda ka cimja abuwatar idan za kakka yarda idan za ka mutum biyu kakka jagoranta kakka yarda kuma kai kula da dukiyar maraya ina ma wasiya ka annabi ya mai wasiya kan haka kana da rauni mutumin da bai kazar kaza bai da kaza akwai hadari ya ce kai kana da rauni ita kuma wannan shi kuma jagorancin amana ce kuma gobe kiyama akwai kaskanci da nadama game da al'amarin jagoranci sai wanda ya ba da haƙƙin amana ya ba da haƙƙin da yake kan shi ya rike ta da kyau kuma ya ba da abin da yake kan shi na jagorancin yan haku dai kanan gaskiya kwarai abin akwai wahala wanda haka wata ruwaya wanda imam bukari ya roto musulun ya roto abdurrahman bin samura shi ma haka ya tambaya annabi ke gaya mishi ya ba abdurrahman dan ya tambaya akan shi ma an an sa shi annabi ce ya ba abdurrahman la tas'al al-imara kakka tambayi shugabanci fa'in naka in utita ha na gaira masa'ala uinta alaiha ya ce amma wani utita fi masa'alata a masa'alatin wakilta ilaiha ya ce kakka kuskura ka rika tambaye wannan tambaya kakka tambaye jagoranci ko shugabanci ya ce in otita ya matsala an aka ba ka jagoranci nigar matsala ba roƙo kai ba kamawa ta yi aka ga ya dace ka yi aka ɗora ma yau ɗore wani ne aka ɗora ma yau ɗin ka yi to in haka ne dacewa kamawa ta yi ba roƙo kai ba aka baka ko in ta alaiha za a taimaka maka wajen jagorancin da aka baka amma wani mutitiya an aka baka ita a masalatin akan tambaya kai hadda cin hanci hadda kashe kudi hadda dabara hadda magudi to ha wakilta ilaiya za a barka da ita ba mai kama maka za ka sha wahala kaga idan wa'in nan ababe mutum iya jinsu gaskiya za ka ga akwai matsala a jagoranci na duniya balle irin namu wanda man bai da alaƙa da addinin damu na na magana ɗin da ma ake yake da alaƙa da addinin ake tsammanin ai wani abu na addinin ake wannan maganar cewa nadama ce ƙasƙanci ne gobe kiyama in ba wanda ya ba da ba abin da yake kan shi da kashen cewa kakka yarda ka tambaye ta wata ruwa magana ke cewa wani zai jari sola a lati sa'an a sa'an shugabanci da bace a mu ba ma ba da irin wannan jagoranci ga wanda ya tambaya ta yi akwai abin da ya kawo shi akwai abin da ke nema a ciki tanwa mas'ala ce gaskiya abinda illa malamai ke bin diddigin maganar cewa abu ɗaya ne inda ya zamanto abu ya lalace kuma ba masu hankalin da za su gano ga wanda ya dace yi kai kuma ka tabbatar kana da rinjayen za ka iya gyara ko taimakon al'umma akan wannan abin da babu na kwarai a kan shi wannan sai a gama shi a kan kistar annabin allah yusuf a.s. ta rubuta hannun alaƙa zai na rantsu asani akan taska dukiyar ƙasa don ya san da hafizan alim yana da amana kiyayewa kuma ya san tsarin yadda zai da jama'a halin da ake ciki kaga na yusuf ya san da cewa shi wa hafizan alim ne hafizan alim ce mai kiyaye amana ne duke jama'a kuma iya da masaniya ta yadda za a samu ta kan wani abu ana yusuf alaihi salam ya nema a bashi kan wani dalili ƙarƙashin wanda malamai da ta kenan ko a yanzu idan mutum haka kurin don neman a ce shaf a ce shugaba ko wannan kaza amma da wani lakabi ko sunan zai girma to har yanzu abin haka yake ɗan kai nema da wannan wanuwa to ka wahala kuma ba mai ka baka samun taimakon Allah in nema kai amma dacewa ta yi aka diba masu hankali suka gaskiya ɗewa ne riba magabata kwarai na ga kisa ta sufiyan daga min oye na gudun saboda cikinsu wanda shugaba amir mumini ya ɗora mai kula da ɓangaren shari'a duk ilimin sufiyan amma gudu ne tserewa ya birgin gaba daya masan shiga cikin malaman tabiya wanda allah ba su ilimi wanda su Allah kiyaye wata sunna a wancan zamani amma gudu ya tsere ya bar maganin gaba daya aka ta neman shi ci da Allah sha mai lahira ya bace cikin jama'a cikin talakawa ya bar man da kasan shi inda aka gano shi a wani gari ya je iya kwado ko iya aikin karka na biyan shi ana iya aikin karka na biyan shi tebur da shi tebur da ke ɗari imamu ne ya garin da ke imamu ne amma shi yake aikin garka sha baka lafiya da jaraba sai suna hira da mai kula da garkar sai aka ɗauko wasu alaƙa addini sai ya mata dalla-dalla cika wannan balebar bane kai da daga nan aka bincin aka gano wannan dama sai ya bace kudin sufiya a takaice da yawan mu da dama cikin magabata suna tsoron irin wani abu don irin abin da yake ciki ya mutum yana da ilimi da komi amma akwai matsala suka shi abin da sahabi sahabi na mana zala ce kanka yi iya tsoron iya tsoron mashi da abin da aka baka na jagoranci baka saka nawa za ka shugaba ne ba zai yi mutumin kirki ne amma bai jagoranci mutumin kirki ne ba zai ba barawa wani ba amma akwai wani abu ke bukata jagora iya bukatar kazar kazar da wani lokaci ya kama an karya ma ana so abin da yi abu ne wanda iya bukatar jajircewa gaskiyar magana kuma da jajircewa da hadarin da yake ciki in ba wanda ya tsaya ba ya ba da haƙƙin na jagorancin ko alƙalancin wannan shi ne ‘yan wa za mu sani kurin a yanzu a gaskiyar magana mutum ya hatara wanda a zamanin yanzu da yawa ba don wani manuwa bace ba ta taimakon ko kare a mahi yawa damar nema yake da asusun shi zama mahi yawa ‘yan takara suna neman takarar ta gwamna ne ta menene don aljihunsu damar asali sukewa bai suka samu da za su tara dama ba tunanin magana adalci mun yawa tun ana magana wanda ma yake da wanda niyya ya dage iya bukatar hatara kayan ka ɗauki wani jama'a wanda kuma tsakani ga Allah da yadda kake ka san za ka taimaki al'ummarka a wurin da ka san babu na ƙware kai za ka iya to kan wata Allah ya samu nuwaka ya Allah ya samu nuwaka ba an ce duka ba a bari ga kara zabe kowa duka alhali kuma wasu mutane sun lalace a kan wannan ka yi tsakaninka da Allah Allah san Allah da zama hukunci Allah zai mutum hukunci kuma ko da ka samu ka san dai aiki ne ba karami ba to kaga wanda muna magana yanzu duk da ana magana kaza a cita alƙalai aka kawo maganar jagoranci wata ruwa mutum sun ke cewa inna la ma alqadi ma lam yujur fa idza ja takhalla anhu wa lazimu shaytan ruwa ta inganta cikin sunan turmusi na wasu rasu ke cewa allah yana tare da alƙali matuƙa bai yi ba zalunci Allah ma'ana kenan Allah zai taimaka maka Allah zai taimaka maka amma matuƙa baka yi ba zalunci fa idza jar kana kana zalunci takhalla an Allah ya barka wanda zai mu shi tafi shedan shi na gudun da yaka ba an gama yawo ba kana zalunci shikenan da wasu daman wasu daman da niyyar zalunci ba su da wata hanya ko tunanin gyara dama da yawa wannan dai a takaice gaskiya ishe mu ya zamanto a yi hattara wajen jagoranta al'umma ko lokan jagorancin yauni ne amma tabbas annabi ce in ganin dacewar ka ta sa aka zaɓe ka za ka sami taimakon Allah Allah taimake sai وعن عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أساب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر آه وانا رواية عمرو بن عاص يا بعد الأبار شوى يأتي منزل الله صلى الله عليه وسلم هنا شوى إذا حكم الحاكم فاجتهد إذا من حكمتي يوان حكمتي an ce nan fashtahad akwai abin da zai wakana babu nasi karar akan mas'ala amma sai a jiba wasu dalilai ko ta aya gare ka can ko wani hadisi ne wasu mutum ya jiba wasu ƙara'in wanda zai iya kan hujja kan wani abin da ya zo zai misali lokacin sahabbai mun karanta an abdullahi bin mas'ud kai abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud an zo mai da masa'alar aure wata ta yi aure ba a kwanta ba ba a yanka sadaki ba kuma mijin ya mutu mai masa'alar wannan arman idda za ta yi ta ci gado ya sadakinta ya ce bin sani ba ba ya huta ba suka je to abu ne dole ya samu hukunci suka sake dawowa ka abin nan wa gashi daga ciki ita ba sani ba daga baya zawa ta uku ce dai sai ta dole a samu mahuta domin gado za a raba akwai da sadaki ba ta sadaki arami za ta dole samu mahuta ka abu a nan sai to zan muku ishtihadi da fa'ilta ta a nan ya zama duba ba mahuta ya ce in na yi daidai taimako ne daga Allah in na kuskure kuma shi ina da bukan kaina ne Allah kawai shi kenan ya ce ni abinda nake gani to ya kai katarin lokacin da aka zo na uku wani akwai wani sahabi ma kalbin ya sa iya zamane ibn musul ya ce to wannan abin da za a yi wannan mata da aka yi arami ba a kwanta ba ba a yanka sadaki ba ya ce a ba ta sadakin 'yan uwanta mata daidai abinda ake ba in ma sa'anninta in ma 'yan uwanta ya ji nawa ake ba gidansu ko a nan garin nawa ake sadaki kuma ya ce za ta yi idda kuma za ta ci gado ishtihadi ne iya karewa sai wani sahabi makarin sa ya tashi ya ce wallahi wannan hukumcin da kai haka manzana salasalama ya yi a kan wata mace a cikin barwa bin tuwashi haka barwa ta wakana gare ta an arme ba a kwanta ba ba yanka sadaki ba mijin mutu haka manzana ya hukumta a ba ta sadaki mata daidai ita kuma ta yi idda ta ci gado na yi wasu kudoci alhamdulillah yamma allah godiya hayar ijtihadi ne fa asaba ya daidai da abin annabi sallallahu alaihi wasallam ne irin shi nake nan kai daidai kan lada biyu ijtihadi da samu daidai haka misali na kuskure a an yi su ko abdullahi bin abbas a masallaci na annabi sallallahu alaihi wasallam suna zamani da abu huraira da abdurrahman bin auf ba da abu salama bin abdurrahman bin auf abu salama bin abdullahi bin auf sai wani zo tambaya ya ce mace ce tana da ciki mijinta ya mutu ya ta aihu a ƙasa da kwana da wata hudu kwana goma ba ta cika wata hudun ba da kwana goma da allah ce ta aihu sai abdullahi bin abbas ya ce za a ɗauki abadal ajalai kenan ajali mahi tsawo in ma ta yi wata hudu da kwana goma ko ku cike in ba ayo ba ta yi ƙara hayo zuwa ayo ba amma matuƙa ta ayo kasar ta da kwana goma ba magana ƙari yadda ya ta wata da kwana goma ƙalla in kuma ya ƙara kenan zuwa abin da ya ƙaru bayan bayan mutuwar shi amma babu ganin ta ƙare idda kasar ta hudu goma ke ta ƙasar wata hudu ta ƙasar wata hudu gana goma ba ta ƙare idda ba sai abdurrahman bin abu salama bin abu na abu ba wata abu salama na umar abu salama ba abdurrahman shi wannan ɗan abdurrahman abu abu salama shi ya zama ne kuma yaro ne kuma shi tabi'i ne ba don shi ba sayo ne ba amma nan fatawa ce ta sahabbai ta ibi kowa sabon ma abdullahi bin abbas daga muhimmancin magabata riki hujja don ya sahabi kun babba da shi amma ya zaka wannan hukunci na gaba daidai bane ba ya rota da hukuncin ibn abbas ya ce hukuncin ka gaskiya ba daidai bane ba to menene kai kace ya ce a Allah subhanahu wataala ya ce ulatul ahmal ajrun aidan hamla wannan ulatul ahmal ulatul ahmal mata masu ciki ajrun aidan hamla wannan duk ayyukan su sai abin da ke cikin shi ibn abbas da ayyar abu ba san da bace ba amma ibn abbas sai doka wannan in akan saki ne ba inda bace ba yaro ce dide ne kaga yanzu an ishtihadi ko wai ibn abbas yayi shi wancan da nashi Allah ya tabbata kana goma shi kuma na rike da wannan ayya ga dide ce ishtihadi ne ko wai to yanzu ana neman waye kan dide sai abu hurairah yace ne iya zamne shi kuma ce ne gaskiya ina goyon bayan ra'ayin wani yaran ya goyi bayan ra'ayin abu salam to amma hanzu ishtihadi ne nawa za doka to yanzu hanya mai sauki mata da suna da yanzu a tura cikin gida ya ta mata da kusa na ta masaniya kan abu kusa na ta masaniya kan wani abu ya ta okana ka tura gidan ummu salama kinji kinji kinji abin da ake a masallaci tsakanin ibn abbas da abu salama da abu hurairu akwai sunna ta ce kwarai ta ce ai wance sananna ce ta wadda matai ta mijinta ya mutu ta ayu a kwana arba'in da mutuwashi na ga akwai sabi abu sunabila ne ganta a takace dai ta ce wancan bayan kwana arba'in ta ayu kuma zana da kanshi ma ya mata arme bayan ta ayu a nan sarar ya arama ma ba an kare ba kaga nan yanzu a nan waye gaskiya yaro ya gaskiya abu salama to wannan kaga ita hadi ne ake amma za ka ci ta hadi in nasi zo dole aji naka yanzu sun yi hadi amma yanzu dole a goyi bayan waye mai nasi wannan yaron shi ke da nasi karara a nan ba ba shi hadi amma da ko ijtihadi akai kowa bai da madogara kwakwara a zahiri sai aka ijtihadi shi to yanzu yanzu za ka samu nasi karara nan ga nasi karara annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanda yayi ta aika ta wata hudu ya doka ta kare idda har ma mata armi shikenan kana zo ga ijtihadi ya kare to amma inda babu nasi wa mun hadi ba wannan ne rijai ya aiki ijtihadi dole aiki wannan aiki aure ta gamsa aula ko wanda ya kusa muna magana da yan wakil akan magana duk wanda yake shugaba ne ko shari'a za ka yi ishtihadi ta in kai ishtihadi sun ma'asaba he kai daidai ka samu daidai falahu a jiran mutum ya da lada biyu amma wa'iza hakan idan mutum ya yi hukunci fashtahad ya yi ishtihadi na shi sun ma'akata sai ya kuskure baka samu baka bisi ƙarara kuma na kan kuskure ne falahu ajrun wahid kana lada guda kana kana furun ajrun kana lada guda shi ma baka lahi ba ta ka lahi Allah ka maka lahi a kuskure ne kai kuma har ma za baka lada na kame mun gaskiya tsakaninka da Allah sai ka kuskure kaga kenan nan ya bukatar ikhlasin tun dan Allah ya nemi abin da yake shine ya kuma daidai kuma ya gaskiya wannan ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawo wa ana abi bakr radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين سنين وهو غضبان متفق عليه abubakar ke ba da labarin cewa ya ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa kaddayenku da ya hakuma hadu kwamfutanen kaddayenku ya hukumci tsakanin mutum biyu kowa ga zaba iya cikin hushi an kana haushi kaka hukumci wanda ya baka haushi kaka hukumci yanzu ka yi kabazin zuciya ka gama shi wani wannan ko a haka 'yan uwa lokacin da balle aka ce kaman nan hatta a shara zamani a dokokinsu an hana idan misali kana mutum shara ko wani bata mare zagan bakan magana ka ce ka hau kai mishi abu na ta wani babban alkali ne na nijar na juji ne ma na abu zamani ya ce wani lokaci iyawa wani ɗan lafin ne cikin 11 ne ya sata sai a kama shi a kai shi ya ce na haka gaba ina mai kwahe ya kama zagi ɗan ya tura ma ɗanyen zagi kun yi zama ɗanyen zagi ya zagi a jujin ɗan kwanci sauran sun hau sai ta yi na liberan ka na su ta yaka ko ce ya suke shi suke mamaki 'yan kallon hatta abokan aiki jujinan suke mamaki shi da aka ƙari ce wani sarka haka ya ce a ya riga ya tsari na ɓata ne in na ce mai hukunci muna da daidai ba amma ilimin shi wata yana dawo suke shi ya ce wallahi wani ikon allah ya ce ta hikima allah wannan yara sai ga shi wata dumudu wanda babu garna ma an kama shi da saka kuma ya zo kuma shi da wurin kun allah kama shi yadda babu gardama ba wata jayayya wani wani bincike ta kai yanzu alan kaga ka je shiga ka akan abu ba shi ne ce ta lokacin da zan zan hukunci ne da na hushi zan mai abu to kenan ko a zamanin ma haka ne duk mutum ya hushi zai yi abin da ba kenan an ka bata da kana cikin tashi hankali a ji hankalin ka sai a ce kenan nan ma haka magana manzo Allah ce kar ka yi hukunci tsakanin mutum biyu kana cikin halin hushi hushi ya sa ka kai abin da bai dace ba zama haka annabi hukunta musulman alaihi وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقد لأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضى قال علي فما زلت قاضيا بعد wannan ruwa ta tabbata dai abinda sayyidina Ali ke bada labarin radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce idan ta kada ilaika rajulan idan mutum biyu kana alƙali mutum biyu suka kai maka ƙara ya ce to fala ta kada ne awwal kakka yi hukumci ga wanda ya fara kai ƙara wanda ya bayani hatta kasa ma kalamar akar sai ka ji jawabin shi na biyu me ya faɗi za ka iya sanin gaskiyar magana in ka yake magana harko sai ka zalunci ya ce fasafa ta dare kai fata kaza don a lokacin da mutum na biyu yi hukumci yauce za ka iya gano wani hukumci za ka yi kaji kowane ɓangare wannan kisa na madaular sananna shi da wanda yake iya da ta sa sunan na jakin kenan wannan shi ne kenan ƙa'ida waduna zai hukumci kakka yi hukumci in kaji mutum guda ya kaji biyu ko ka hanyar tun kayan ki ka hanyar zuwa an ka tsara kayan da jiya kayan wancan zuwa ka ɗauki hukumci sai zan ala ce ban gushe ba ina hukumci haka ban taɓa wa mutum biyu ba mutum ɗaya jin ɗaya hukumci he na ji na biyu haka da ke wanda ruwa ke nan sai bayan da ya ce wa da mushahidun bil hakim na bin abbas bayan alikin وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه أم سلمة رضي الله عنها تكبار الأبار تناتشوا من زعل الله صلى الله عليه وسلم ياتي innakum taqtasimuna ilayya kuna zawa rigima wajena kan wata shari'a kowa iya da awal gaskiya yace fala'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjati min ba'di yakan yi a cikin mutum biyu ana rigima sai a zo a iyawa daya baki daya ya yi shi baki ya yi shi kudin dalilai akwai mutum mai baki inda kashe wale shi kawai ga kamar haka da gaske ne ya ce iyayewa ɗaya ya yi ɗaya baki iya hudun hujja wadda za a dangana da ita ya yi ɗaya shi ya ce ni fa aka je lahu allahu mallafa asma minu zan yi hukunci a zahirin abin da na ji san yi aiki da hujja shi da na yake zahiri amma haƙiƙa ba haka ba ne yakan yi haka zai ba ta ce wannan akan haka kakkace ai nan annabi sallallahu alaihi wasallam ce dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma hukunci ya baka gaskiya shike ga mai gaskiya ne a ya saka ta musu ni na aiki ne da zahirin abin da ya bayyana gare ni hukunci na da na baka kayan shi aka baka gaskiya kaka ce ka ta manzo shi kina manzo Allah ne yin shari'a ya bani a a yace idan faman qata'tu lahu min haqqi akhi shay'an duk wanda na yanke wani abu daga cikin haƙƙin dan uwan musulmi na bashi فإنما أقطعوا له قطعة من النار ya ci wani yanki ne na wuta wuta ka ci kenan kaka ci kaci banza nan ke menene alƙali shari'a ba ta halitta ma haram diyan da an ji baka da gaskiya alƙali baka gaskiya ya baka dukiyar wani wannan ba ta zama halaka ne ka yan wa kamar yadda yake a shari'ar zamani za a samu mutum bai da gaskiya amma ya je samun aboka mai iya magana mai iya sanin dokokin karewa kamar na san da yawa masu cin kudin hukuma ko na wani furoji ko sosai mutum ya ci kudin makudan kudi sai je nemo wani aboka wanda iya magana da lauya ta shari'a sai ga an je an kasa kama shi da hujja a buga a buga a shar'ance ba ya kama shi amma hakika ce a rasin zai da shi yan wanzu misali da ake yanzu nan kullum matsalar babban tamu ta nan a ƙasanmu wajen cin kudi za a zo a ga wani an ci kudi mutum ya tara kudin banza an an zo an diba a fakatirin haka ne kayan miliyan goma ne ga su na miliyan goma aka kawo haka yake a takarda amma wannan kayan darajarsu ta kai ta miliyan goma zai yi kayan bai wani balatin amma kuma a takarda miliyan goma ya kawo miliyan goma aka bashi kai kama shi diretar na kudin da ci amma da shi da shi take a cikin buro ya mai kama shi baka kama diretar baka kama shi ko da ya cuto na alhajin ne a yi abu a alhaji baka ce aka ce kaban kwadaka bani sai ban girgi da sharance baka ce kaban shi kaban kudi a buru ina kariya kake he ma sa a ce na karan da yadda kai ba shara zamani ya ce ka yi kamun kamun kamun ƙarya ka ce kamun kamun cin hanci a ina ka bani ƙarya kake a yi ƙirƙiri kuma haka da kamar kai ya ma ma shara kai tashi ma da kamar ƙarya ka ba cin hanci kai ma ari ka kan wannan kai kuma ka ba shi akwai hanyoyi da yawa wanda an ba Allah ba a shara ba ya kama mutum cin kuɗi da yawa da ake ba a yi ta shara ya kan zama maki suna da lauyoyin da sun hanyoyin da suke bi kuna da an kama kasa kama an kasa kama mutum an sako shi kwana biyu a ta mamaki ya ka kawo shi lauya ce samu na samu wanda ya san lauya to shi nan ko da da ta kace ne ko wata lauya kai dinin da kai kan dukiyar jama'a ko an baka auren shari'a ko alƙali musulunci ne baka ya baka cikin ne gaskiya in hakika ba gaskiya bace ba ka cuta kun shi ne magana farko annabi sallallahu alaihi cewa man katata haqqi min yamini duk wanda ya ci rantsuwa ta kai a baka ya rantsuwa a baka to ita kamar ka ci yankin mutane futa ka ci kaka ce ka ce alak da an baka kai rantsuwa an baka ta suke masa gona mutum ya rantsuwa ba bashi gona balle mutanen daji karkara eh an baka amma wani ya zan halar gare ka a takaice dai kenan ai hattara da cin haƙƙin mutane shari'a ba ta halitta ma haƙƙin da ba naka ba ko da an baka gaskiya matuƙa ba haƙƙin gaba ne ba ka ci haram kuma wuta ka ci shi ne abin da ke wannan ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum taqtasimuna ilayya za ku zo rigima wajena fala'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjati min ba'd zai yi ɗaya a cikin ku yayi wani iya bayanin hujja ta gaskiya hey in fa aqdi lahu ala nahwi ma asma minhu sai in hukunci in ba shi gaskiya ta irin abin da naji a wajen shi to dan haka dai faman ata'atu lahu min haqqi akhi shay'an duk wanda ne yake wani haƙi na dan uwan shi na bashi to fa innama tunda ba nashi bane ba fa innama aqta'u lahu qita'atan min an-nar na na bashi wani yanki ne na wuta wuta ce ce muttafaqan alayhi وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعفهم رواه ابن حبان ولو شاهد من حديث بريدة عند البزار وآخر من حديث أبي سعيد الخدري عن ابن ماجه ودلو أبنك كيوانا رواية جابر بن عبد الكبار اللابان شوى يجي من زعل الله صلى الله عليه وسلم ينا شوى كيف تقدس أمته تايا الأمة ذاك الأمة دا لا يؤخذ من شديدين لدعفهم الأمة دا باء كاما من كريه أكان باء هدى حيك من رولي أو جيب كريه ما نقول من كريه شيني كنانا أقول تيا لا لا شي باء ذا الأمة لمن تتقل الأمة دا باء هدى حيك تلك أو جيب كريه كنا جاهن كلم هدو حيك تلك don sau da yawa shi ne kisa matsala iya ji iya gani sai a dami haƙi shi bayan da iya to yin hakan matsala ce lalaci ne ga al'ummar da ba a hudda haƙƙin mai talaka ko mai ƙaramin ƙari a kan mai ƙari وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقادية العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقد بين سنين في عمره abinda yake wannan ruwaya Aisha radiyallahu anha take cewa taji manzon sallallahu alaihi wasallam yana cewa yud'a bil qadi al adil yawm al qiyamah za a kirawo alƙali ba zalewa adalin wanda ya adalcin wanda ya adalcin abinda ya yi daidai ne ya san shari'ar kuma ya yi aiki da ita za a kira shi a gobe kiyama fayyalaka min shiddatin hisab zai gamu da tsananin bincike kama wannan ka ba aka ba wannan ka ba wannan ka yi wannan tsananin bincike da za a mai kan hukumta hukumta da ya yi wannan mai tamanna an nuna maka zai guri tsananin bincike da ake mishi zai guri da bai taɓa mutum biyu kama shara ba mutane da ba biyu da bai shiga shara kwatar mutum saboda irin bincike da aka mai zai gwammace wala da bai taɓa jagorancin shara kwatar mutum biyu ba don tsananin bincike akan aikin shi kaga wannan gaskiya yana karantar da mu alƙalanci ba karan aiki ba wani ana magana wanda yake adali ne ba ba wanda suke ba zaliman ne ba wanda musu dan ba magana su damu wannan adalan ne amma tsananin bincike zai wata ruwa ta fahimta ya ce kinama ya tamanna lam yaqad bayan nasi fi tamara ana fi umri bi tamara zai gurin da ko akan dabino daya akwai adabi ne da ya da bai hukunci ba ba kawai na ba Allah shi ne da bi da kan wa ana abi bakara radiyallahu an anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala lan yuflih qaumun wallau amarahum mar'atu mar'atan mar'atan har abada ba mutanen da za su ci nasara wanda suka ba mace jagorancinsu ko da mace ce jagoransu ba su ba cin nasara wannan haka annabi sallallahu alaihi wannan kuma buge-bugen mutane a kan kaza ne shi dai tabbas za su ce ai wancan ta yi an samu tattalin ai ba ce ka kudi ba ita lanyin fili haka wani ci bai ce wanda ta gaban wancan ta shugabanci ya kasa kudi kaza kaza ita ana ana ban alfala rabauta aka yi magana rabauta samun cin nasara ba tare kudi ba duk da mata suke kawo wa nan mas'alar bai hana a ba ta wani aiki na aiki na ilimi na wata misali da daga sauran aiki wanda ta iya ta ƙure kan wannan wannan kan wannan aiki ne ta iya aka ba daban ne da jagoranta al'umma a cikin sanar jagora ce menene suke ka misali asalin wannan magana na misali yayi akan menene lokacin da aka kashe lokacin da kisara aka kashe a akan ya kisara ce da aka kashe kisara sai aka ce wa aka sashi aka ce an sa diyin shi ita ce shugabansu ana annabi kawo mai magana kaga wannan jagoranci na al'umma daga ce baiwa har abada kenan sun kare ba su bacin nasara kuma haka ta wakana Allah ya su wannan shine magana ta jagoranci wa ana abi maryam na azadi radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala من والله الله شيئا من أمور المسلمين فحتجب عن حاجتهم وفقيرهم اهتجب الله دون حاجته وانا اتوانا رواية ابن لكي تكنت النبي صلى الله عليه وسلم يتي ما والله الله شيئا من أمور المسلمين دون واندا الله يبا كلا تجاورا وانا أبو أتكن لمر المسلمين Allah baka jagorancin wani abu kai ne shugabansu na unguwa ne na gari ne na jiha ne na ƙasa ne ko gabaɗe ma da wani ɓangare to wanda ya ba wannan jagoranci fahatajaba an hajatihim sai ka ƙi biya buƙatunsu ka ƙi ɗauke musu buƙatun da suke da shi kama kai wahalar gani ma balle su gaya maka matsalarsu tun da ka samu shi kenan wa faƙirihim ka sa hijabi tsakanin kai da talakawa mabukata to kai ma sakamako ihtajaballahu duna hajati kai ma Allah zai sama hijabi game da bukatunka ba ruwan shi da kai nan jan hankali ne ga jagoran al'umma ya kula da wannan al'umma da aka ba shi jagoranci in kuwa ba haka ba shi ma zai samu sakamakon abin da yawa mutane allah ya huta daga lamarin shi ya kibiya mishi bukatun shi wannan ruwaya abu dawud haka tun muzikun ta tabbata wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم راشي والمرتشي في الحكم رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر عند الأربعة يتي مزان صلى الله عليه وسلم يتي wacce manzan salama ya tsine ma arrashi wal murtashi fil hukum mai rashawa da wanda ake ba nan sai ce fil hukum a cikin hukunci don nan aka saba cin hanci a karya wani a baka gaskiya a kan haƙƙin wani ka ba da kuɗi wannan shi ne masa'ala kurin ta rashawa a jumulci ake kawo da duk da wasu na cewa akan hukunci ma ka huce maka sai zahirin magana wani nasin akan haka ya kawo akan hukuncin kuma saura zai biyo baya ne akan abin da mutum ke da haƙƙi ya yi bai yi ba ka ba shi ko zai cuce ka ka ba shi mun san a yau kuma masala ta rashawa a wasu wura ta kuma kamar ma wani haƙƙi ne wajibi yanzu da yawa akwai a cikin ma'aikata wanda in ba ba su kai ba to dai ka yi ta zama in taka zaka ne su ta zama haƙƙin naka ba an baka ba kana kallo ba an baka ba haƙƙin naka ne kan wannan ne malamai ke ta cewa inda kake da haƙƙi naka kaga ba an ba ka ba sai ka bada a nan za ka bada ka bar mutum da Allah na jota munakasha tsakanin albani rahimahullah da wasu daga cikin almajirai wasu da katira don yace da katira aiwar yawon da katira su irin masu ra'ayin idan kana da haƙƙi a wani wuri ba za a baka ba sai ka ba da rashawa kurin ne dai ka dangana kamar haƙƙi ba ka ba da rashawa ba bai halitta kurin ka ba da in ka ba da kai magana cikin laifi albani ce a baku ya ce tsohon da ka tsaki ta baku da haka da ce kuna shi ne kuna hudu abin da bai wa ya ce ce baku da tunani ya ce yace ya yanzu ce mutum ka ce mutum ne haƙƙin shi wani haƙƙin ba shi ba ba shi ba rayuwa kayan shi ne kuɗin shi ne rayuwar da ce ka ce kuɗin bari shi kenan da ka ba da shawa ta ba jaba ku aiki da ku aiki da haka ne yace kullum akwai darura kowa san darura kuma yau balle azabu ne yanzu to yi da haƙƙin kowa zubi a yanzu in ka ce baka ba da maluri to haƙƙin haƙƙin kowa zai zubi kan rayuwa ba gaskiya ni ba magana albani a yanzu sanar kai zan ɗauki a yanzu azabu ne yanzu wala kana kallon sani masu kudi fada wani wuri da ma ko a bari ko ta kadan kana kallon da kadan wallahi ta kashi kara iya ce ka ce bashi ga wani kanka kudin ka ne kana kallon baya baka ka bashi to za ka ka kawai ko ka kana abin da bai baya wannan abin da biyo baya ko wannan shi yasa gaskiyar magana in dai har ba an baka ba kuma haƙƙinka ne albada ce ma asalin kudi bi ita kanta ayar da suka baka shawa kan me ba ta kan hukunci da Allah ke ta kuce duka kuce duke tsakanin wasu ba da me Allah ce wata zubi al mukam da ta kula firqa min amwan nas kan ku me da tudrubi al mukam ku me da dukiya ne da ta kula firqa min amwan nas kuce kuce bangaren dukiya mutane asalin ma ce kalmar ayat ta karashawa asalin ta daman an ce dai ka albatilin asalin ma ayat ta karanta tafsir magabata kan ayat qur'ani sai magana kan kan rashawa ka bada ne ka shi haƙƙin wani asali ma aka haka ta ayat ce ku kanta ayat ku za mu nuna mu kan ayat tana magana ne ku ba da dukiyanku tudu bayan hukam da ta kuma na amana ku ba da dukiyanku wajen hukam ku ci don ku ci wani bangare cin duke mutane ke ta asali ma ayat ta zo kan kan zargi ne to amma nan hakkin ka ne za baka ba an baka me ka bada gaskiya ce ka bada ka amshi kayan ka baka yi laifi ba shi albani haka ya tsaya kuma shine abin da yake zahirin mutumin shari'a yace misali akwai ruwaya da mutane sai kama kan hujja kan haka abdullahi bin mas'ud an kawo cikin asarkin da ake kawo nashi wasu sun tsare shi irin wannan ya bada kuɗi baka ba sai ba su dinar ibnu musa ya bada aka tsara shawada aka yale shi irin an kama kaza a mazalimici mai ko amanan jika goma ka bada jika ka barka ka ka rage asara ne dan maka zai da mazalimici a takaice ne rashawa har abada ba ta halitta kai ma'aikaci kai wani mai aiki ko a shari'a ka amshi kuɗi ka ba wani haƙin wani amma kai mai badawa in ka ba da shi iya nan haram ya ci bai ci ba haƙƙin shi amma kai da ruwa ta kakai na ƙalar kan abokan gwamnati rahim wallah yake cewa babu inda rashawa take da haɗari kamar akan hukunci amma ce ko da a shari'a ce misali ka san wani alƙalin azalimi ne kai ne mai gaskiya haƙƙinka ne amma an san wannan alƙalin idan baka bashi ba wannan rashawa zai zalunce ka ya ce ka bashi ka bashi da Allah haka gudun cire mamu ka bashi to na bayan da abin duniya ce a shari'a ma kanta ce ka san shari'a ce dai amma azalimin alkali ne zai ma shari'a ta zalunci idan ba bashi an ba yace ka bashi kai naka ka bashi da Allah kuma haram ce ci wuta ce ci amma kai ka bada akan darura baka shiga laifi amma balle a wannan zamanin amma gaskiyar magana sai yace a أنا منين أجاك وأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقودان بين يدي الحاكم نيا مغانا cewa in za a yi shari'a masu rigima duka su zo su zamana a gaban alƙali kowa iya matsayin shi ma ma'ana ka wani a sama na kasa misali eh ina ga mun zo ƙarshen babu ne kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته